أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأعظم المختص بالملك العز الأحمى الزاهر لا تخيل ولا وحمى الباطن تقدس لا عدمى فصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أسهده ذوي القرب والسدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأطفال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشع العباسي الشيخ السيد إبراهيم بن ياسر رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu dama da ran lokaci muka dawo karatu wannan lissafi namu mai albarka wato lissafin ruhul adadi kamar yadda kullum nake faɗa lissafin ruhul adadi lissafi ne da maulamu shekul islami fasa'adatul anami ashaq ibrahim ya fiye rubuta da nuna ma ɗan uwa hanyar saduwa da Allah lafiya musamman waɗanda suke karanta ɗariƙu na bayan Allah wanda muna karatu a baiti na sittin dai da uku ne wanda kuma wannan shine zama na sittin da ɗaya wannan shine zama na sittin da ɗaya inda karatu ya kai mu muke bayani akan tabaka tabaka ta waliyai da irin sunan kowane tabaka da kuma irin sirrin da waɗannan ɗabakoki suke ɗauke da su. To a yau kai tsaye za mu tashi a bisa ɗabakar da muke son mu yi magana a kan ita ce ɗabaka ta ƙarshe a cikin wilaya wadda gaba ɗaya ainihin ita ce ɗabakar da suke kallon babu wata ɗabaka sama da ita inda a cikin abin da ake kira wilaya ne. Na'am, idan muka ce babu ɗabakar da take sama da ita, kalmar wilaya duk da yake annabawa su ne waliyai na ƙolin ƙoli don sharaɗin walittaka ma yarda da annabtar su yana cikin sharaɗin walittaka amma ba a idilakin kalmar waliyai a gare su cewa ake annabawa ko a ce mursalai sannan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna biye da daraja a wajen annaba a bayan annabawa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. A wanda wannan zama shi ne zama na sittin da ɗaya a wannan rana ta Juma'a ishirin ga watan Jumadan akhira wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan ishirin da ga watan Jumadan akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. hijirar annabi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan disamba watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ainihin ashirin da ɗaya wanda muna watan ƙarshe inda muke bayani akan abin da ya shafi tabaka ta waliyai kamar yadda na faɗa wanda a wannan karatu za mu tashi kai tsaye a bisa abin da suke kira da khatimul wilayatul muhammadiyyah wanda dama ita ce tabaka ta ƙarshe wanda muke son yi magana a kanta wanda daga kanta ne to mun fita daga wannan idan muka kai ƙarshen inda muke son mu kai to mun fita daga wannan mun fita daga ainihin wannan zire wanda daga kanta a wannan tabakar mun fita daga wannan karatu kuma sai mu ɗauko bincikan da za mu ɗora mu ci gaba da shi. Na ce, wa minhum radiyallahu anhum al-khatmu yana daga cikin zirin sababobi na waliyai wanda suke kira al-khatmu sukan kuma ce mai al-khatmul muhammadiyyu sukan kuma ce mai khatimul awliya'i sukan kuma ce mai khatmul awliya'i a mana yace wa huwa wahidun la fi kulli zamanin shi khatmul muhammadi al-khatmul muhammadi guda ɗaya ne guda ɗaya ne malam ce ba wai a kowane zamani ba ne ake samun guda ɗaya ba haka abin yake ba bal huwa wahidun fil alam bal guda ɗaya ne a duniya ga baki ɗaya yaqtumu Allah bihi al wilayata al muhammadiyata wanda da shi Allah ya cika wilaya ya cika wilaya ta wannan al'umma ta manzon Allah fala yakunu fi kulli fala fala yakunu fil awliya al muhammadiyina akbar minhu malaka a cikin alwaliyai na zamanin al'umman manzan Allah babu wanda yake mafi girma da matsayi da isa a wajen Allah kamar shi wannan al-khatamul muhammadi da wannan littafin da nake karantawa wannan na gaba na baba tijani bane a bakadire ne sai da yusuf na bahani littafin shi ne saboda kai ina dauko magana ne yana gaya mana simfin wannan waliyin sai sai mu koma mu ji to kafin shi kafin yusuf na bahani akwai wanda sun yi magana akan khatamul wilayati sannan sai mu ji to a sifofin da aka bayar shau tijani wannan sifofin sun cika gare shi wannan shine abin da yake akwai eh an yi eh an yi to bayan an yi shau tijani wannan sifofin sun yi daidai da shi shine yanzu karatun da zamu dauru a kai daga nan misali kila ko sati ɗaya ko biyu nan gaba mu gama ana tare sai malam yake cewa a wasan makhatmun akhar to amma akwai wani cikamakin na wanda taka ga baki daya wato abin da ake nufi a gane shi wannan matsayi na al-khatimul wilayatul muhammadiyya ba yana nufin bayan ba za a sake samun wani waliyi bane shi kamar matsayi na shi tijani kenan to abin da ake nufi bayan ko kafin ba a yi wani mutum wanda yake ba annabi ba kuma ba sahabban annabi ba masu matsayi wani mai matsayi a fadar Allah a fagen wilaya kamar shi amma bayan shi za a iya samun waliyai amma masu ƙasan daraja akan nashi to bayan nan ƙarshen duniya kuma za ta zo to za a samu wani khatmul wilayati wani shi kuma wannan waliyin bayan shi ba za a sake samun waliyi ba sai kuma tashin alkiyama wannan shi ne annabi isa ana fahimta to da lokacin da annabi isa zai dawo a wannan cikin wannan al'ummar ba annabi bane shi annabi isa dan ba wani annabi da zai zama to annabi bayan annabi muhammadu annabi isa annabi ne kafin zuwan annabi muhammadu amma yanzu bayan zuwan annabi muhammadu hadisai ingantattu sun tabbatar da annabi isa zai dawo shi sa shi yake faɗa a diwani wa yaktumu isa la takunu wilayatun wa aida mamatin ruhi fal khairu yirfanu idza lam idza lam idza lam yakun man yadhkuru allah zalzalat zalazil sa'atin wa nadal muwassil annabi isa zai zo cika wilaya idan ya cika wilaya ba za sake samun wani wali ba bayan mutuwar annabi isa daga nan to a duniya bayan rasuwa annabi isa mutanen kirki Allah zai aiko ta iska mai sanyi duk wanda a zuciyar shi akwai daidai da girman azarra na imani wannan iska za ta karɓi rayuwar zai zama duk duniya ba mutumin kirki a wannan lokacin sai ba za a kashe alƙiyama ba sai ya zama to ba kowa mutumin kirki ko ɗaya a duniya ana fahimta to wani shi ne shi shawar su na bane ke magana yace akwai wali wa huwa huwa khatim huwa khatimul awliya kama fi khatmi dawratil falaki shi ne zai zama to a shi zai cika wilaya ta karshe huwa nam wa samma khatimun akhar yaktubu Allah bi al-wilayata al-amata min adama ila akhir waliyyi wannan wanda ta ta faro daga zamanin annabi Adam har zuwa tashi alkiyama har zuwa ƙarshen wali na ƙarshe yace huwa wa huwa Isa alaihi salam shine annabi Isa huwa khatmul awliya kama kana khatmu dawrul falaki shine kamakin wilaya na ƙarshe wanda wani bayan annabi Isa ba sai samu wani wali ba kuma falahu yawmal qiyamati hasharani to shi annabi Isa ranar tashi alkiyama za a yi mai tashi ne a cikin jama'a guda biyu yushar fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ta kai da a tare da al'umma annabi Muhammad amma a matsayin wali shi annabi Isa sannan wa yuhsharu rasulan ma ar-rusul alaihi salam za ta kai kuma tare da annabawa zai zama yana tare da annabawa kuma amma a ma- nan kuma a matsayin annabi amma a tare da al'umma annabi ba annabi bane waliyi ne saboda bayan annabi Muhammadu babu wani annabi sai a a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine matsayi na ƙarshe da muke son mu tattauna akan shi bisa abin da ya shafi sha'anin wilaya to bari mu ji malamai da suka ce akan wannan matsayi bari mu fara da Maulana Karim Ibrahim Saleh Al-Husaini a ga abin da yake cewa yake cewa inna fikrata inna fikrata khatmil wilayati qadimatun nash'ati lalle fikira ta cewa lalle a cikin wannan al'umma akwai wani wali da ake kira da khatimul awliya'i ko khatmul awliya'i take da yace da dakkiyar faruwar fikira ce da daddan tunani ne ba jiya aka kaje shi ko yau ba kuma ba aiki jami'a ne suka fara magana akai ba yace fahiyar nash'at man- منذ أثر التابعين الذين شهد الذي نعم الذي شهد نشأة التصوف الإسلامي yace wannan magana ta maganar khatimul wilayati ta faro ne tun zamanin tabi'ai bayan sahabbai kenan tun zamanin tabi'ai wannan magana ta faro tun a lokacin farkon faruwar ainihin tufanci na musulunci wannan sharif ya ce allazi utabaru sauratul ruhiyatun wannan shi sufanci din nan shine wani wadata wata wadata wani wadataccen ilimi wanda yake tarbiyyar ruhi zuwa ga Allah arimatun wanda wannan shi yake wata rundina ce ضد الجمود على مفاهيم النشأة النشأة وعلى مفاهيم ناسفة ب- آه، ن- على مفاهيم نا- ناشفة بعيدة عن روح الإسلام التي مثلها خير تمثيل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه والتابعون لهم بإحسان يتي wannan sufanci wanda yake shine makarantar tarbiyyar ruhi ku rike na sha faɗi na cewa yana da sunaye da yawa yawa in ka ga dama ka ce sufanci in ka dama ka ce ilmin gyaran zuciya in ka ga dama ka ce ilmu tasfiyati in ka ga dama ka ce ilmul insani ko ka ce ilmul asrari ko ilmul batini ko ilmul hakikati duk sunayen sa na kuma kowanne ah, wasu na- lafuzan an ikitibasu su daga alqur'ani ne amma kaman kalmar ilmul hakikati wannan an yi ikitibasu sa ne daga maganar manzon Allah yawa duk wanda ka ji yayi to kalmar kalmar kadai mutum ya soka to ka tabbatar rainin shi ga annabi ya kai inda ya kai rainin shi da yayi ma annabi ya kai inda ya kai zamu ko babu mamaki wanda ya zagi qur'ani ya ce mai zage zage zage hadisi ya ce zage zage dan ya soki kalmar da hakika babu komai a cikin wannan ba wani damuwa yawa wannan kenan ana tare um, wannan kenan ya ce to bayan wannan wanda sufancin nan sharri ibrahim sallah ya ce wanda wanda ya fara tsabbaka koyarwar sufanci ya ce annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam bayan shi sai sahabbai bayan shi sai tabi'ai waɗanda suka bi sahabbai suka fara ko tsabbaka koyarwar sufanci wanda nassoshi na alqur'ani da hadisi sun tabbatar da wannan sharif ibrahim ya ce faqad ta'arrada li fikrati khatmi al-awliya والختم المحمدي المطلق كثير من أمالكة التصوف وكبار العلماء يتي حقيقة وانا فكرة خاتم الولاية من ينبج من معلمي نسوفاي da manyan malamai na duniya hakika sun tsoma alkalamin su din yin bayani akan wannan matsayi yace kaman wa yake katirmizi al-hakim fi kitabihi khatm al-awliya kaman imam tirmizi wannan na ga muku ba shi ne tirmizi mai sunanu ba a shi wannan ana ce ne hakimu tirmizi shi ma malami ne bujini sannan yana da rubuce rubuce da wallafe wallafe a bangarori mabambanta na ilimi a bangarori mabambanta na ilimi to ya yi littafi ya yi littafi mai suna khatmul awliya'i cikamashin waliyai ya yi wannan littafi bayan shi wa shekhil akbar da kuma shehin nan mafi girma muhyiddin mai rayar da addini da ilmominsa Ib- a, ibn ibn umar bin al-hatimi wannan ake ce mai ibn al-arab al-hatimi shi ma yana da littafi mai suna anqa'u mugrib fi khatm al-awliya wa shams al-maghrib da sunan littafin shi gaggafa mai yin mai yin yamma mai tashi ta yamma wanda take bayani akan cikamakin waliyai kuma ranar yammacin duniya dan wannan da yake nuna maka kai sai ya nuna maka shi khatimul awliya'i Allah zai fitar da shi ne a yammacin duniya kuma har hadisi zamu karanta wanda annabi ya faɗi cewa mutanen yammacin duniya ba za su bushe ba akan alkhairi har annabi Isa ya bayyana to wannan kenan wa gairi wa gairihim da wasu sun ji Sharif Ibrahim Sale mimman ja'a ba'da hum na daga wanda suka zo bayan shi Hakimu Tirmizi da kuma bayan shi Ibn al-Arabi al-Hatimi sai garbe ce sai maka bayani akan wannan makamin sai ce wa maqami khatmil awliya'i maqamin khatmil awliya'i yashhaduhu fi kulli zamanin kamil asrihi dukkan wanda aka ce wannan shine shi kamar shugaba a zamanin sa ku gane kafin bayyana shau tijani akwai waliyai da aka rika yi wanda mun yi magana a magana akan su mun ce akwai waliyai da ake kira da gausu gausu duk inda ka an ce gausi to suna kallon a zamani shine waliyin da yake sama da kowane waliyi a wajen matsayi da isa da daraja da karama a wajen Allah to waɗannan su ne kuma shi ake kira da kuma kamilul asli sai shi ce to duk wanda ya zama to kamilul asli a zamaninsa to lallai yana hangen hasken wannan khatimul wilaya ne yana hangen wannan matsayi na shi sai dai wala ya tahaqqaqu bihi fil ummati illa wahidu amma wanda zai hau kan kujera ya zama to yana kanta ya zama to shi kadai ne akai to ba wanda zai hau kujera sai mutum ɗaya dan dai Allah ya kaddasa wannan kujeran mutum ɗaya ne kawai ke hawanta ana tare sai sharbi sai inna maqamatil wilayati lalle maqamomi na wanda saka fi tartibi hal harami min qa'idatiha ila qimmatiha yumkinu an yazuqaha كامل أثر شهودا فلكون كمالات الأولياء زمانه تنتهي إليه نسبها وتعيناتها وتعيناتها سمي كاملا ولكونهم يرجعون إليه في جميع ما يتحققون به من كمالات سمي ختما yace dalili duk wanda ya zama to shine cikamaki na wilaya a zamanin zamana ya zama to shine jagora to dukkan wasu sauƙoƙi na wanne na wannan zamani to wasu asraru nasu da anwaru nasu da karamatu nasu dukkaninsu da tajalliyatu nasu to dukkaninsu yana Allah yana sanar da shi su sannan kuma yana fahimtar su ta abin da ya shafi sha'anin zauki amma abin da baya iya fahimta matsayin khatimul wilayati din can yace fa inna alayhi sai yawa ya ci gaba da cewa na'am ya ce wa amma khatmul muhammadiyu amma shi khatmul muhammadi wato ka in koma da dan tsara yin bayani akai misali tun daga zamanin bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne ma'anar wilaya wanda muke magana akan ta fara da matsayin sayyidina abubakar to shi a zamanin kowane a zamanin kowane wali bayan wucewar sahabbai bayan wucewar sahabbai saboda mene saboda mu ji mu sani mu daɗa tattaunawa babu wani matsayi na wanda saka da zai kai na sahabban manzon Allah bayan mutuwar sahabbai duk wani wali da ya hau kujera a zamaninsa to yana sanin irin matsayi da karamomi da tajalliyatu da hasake-hasake na waliyan da suke karkashin shi a wannan zamani a wadiya a wannan zamanin da Allah ana ganewa to amma sai jarbi ya ce amma shi khatibul wilayati وأما الختم المحمدي فلا يتقيد بزمان ولا مكان yace shi khatibul wilayati wato saninsa da martabobin waliyai da matsayoyinsu yace bai takaita da wani zamani ko wani lokaci ba kuma bai takaita da wani waje takaitacce ba wato wani wali ya kan san irin abin da waliyai kasar shi suke ne na zamanin shi kawai ko kuma na garin shi kawai shi khatibul wilayati tun gatin halittar jikinsa na zahiri ruhin ya san halin da waliyai suke ciki tuntunin tuni kuma ruhin sa shi yake musu madadi shi yake musu ainihin imdari ta hanyar asraru da anwaru da tajalliya su tun kafin bayyana shi shi na bin da sharbi yake gaya maka anan yace dalili fa inna alayhi yaduru falakil fa inna alayhi yaduru falakul wilayati min awwalil awliya ila akhirihim لا فرق في ذلك بين من تقدمه في الزمان ومن تأكر عنه فالجميع يرجعون إليه في مقاماتهم وأحوالهم وأذواقهم ومواجههم يتولى دليلي في خاتم الولاية يجب فإن عليه يدور فلك الولاية فلكي falakin wani taka gaba daya yana kewayawa ne ta kan da'irar shi wannan khatimul wilaya ke ne yace wannan kuwa tun farkon wani taka har zuwa ƙarshen wannan yayi yace babu bambanci tsakanin wanda zamanin shi ya gabaci na khatimul wilaya ce da wanda zamanin shi ya zo bayan na khatimul wilaya ce ne yace dalili dukkanin su suna komawa ne suna komawa ne zuwa a gare shi fi makamati ma cikin makamomin shi wa ahwalihim da halayensu wa azwajin da duk zaukin da suke samu wa mawajidin da wata duna su duk da suke samu a fada Allah to suna samu ne ta hanyar madadin shi wannan khatimul wilaya Allah ana tare a shine wannan bayani na na sai ci gaba da cewa waqad wufi'at fil mawdu'i iddat kutubin yace an yi littafai a wannan mawdu'in fa da yawan gaske yace ba'dha ta'tabiru al-insan al-kamil khatman wasu suna kiran al-insan al-kamil da sunan shine khatmu wa ba'dha ta'tabiru ta'tabiru mazharan min mazahirihi al-mukhtalifa khatman wasu kuma idan suka ga wani wali ya hau kujera ya yana wasu irin tafarrudi a cikin wilaya sai su dauka cewa shine khatimul wilayati ba san ko mazhari ne da daga mazharin shi khatimul wilayati ba wa ala kulli halin shine shari'atu to attaqut hali dai fal jami'u dukkan waliyai duk wanda suka yi da wilaya yattafiquna sun yadda dukkan su bakin su ya hadu ala anna al khatm al muhammadiyya cewa wannan al khatm al muhammadi huwa a'zamu mazharin lil insan al kamil shine mafi mafi fada mana madubin da insanul kamil yake bayyana a cikin sa idan ka ce insanul kamil suna nufin da ya hallara muhammadiyya saboda haka suna dukkan waje sun yi ittifaqi cewa wanda yake daukan madadi da asraru na halara muhammadiyya a kowane zamani shine wannan khatibul wilayati din duk wanda ya yi ittifaqi akan wannan akan wannan fi tarihil wilayati fi ummatul islamiyya kan yace a tarihin wani taka a cikin al'umman musulmi duk sun yi ittifaqi akan wannan to wannan magana tare Ibrahim Salih kenan bari mu aje kuma mu ji ta malamin sharbi Ibrahim Salih din har ila yau ba na shirin Ibrahim ba ne. Wannan littafin mai sunan wannan littafin sunan shi Asfa Manahil Safa'i fi mashrib fi mashrabi khatim al-awliya'i wa sayyid al-asfiya'i. Littafin Ash-Sheikh Muhammad al-Hafiz al-Tijani al-Misri ne. Littafin Muhammad al-Hafiz al-Misri in kun duba bayan shi za ku ga wani dan hoto to dan shi ne wannan. Sunan shi Ahmad بن محمد بن حافظ المصري المصري حافظ المصري wanda shi hafizul misri din yana daga cikin malaman da sharif ibrahim sale ya fa'idanci da su musamman a bisa abin da ya shafi ma ilimin hadisi malami ne da aka yi na hadisi a misra sannan batijjane ne ya rasu amma da dan shekarun da dan dama ya rasu shekarun da dan dama wannan hoton dan shi ne yana daga cikin wanda suka tattara ainihin littafin shine wanda ya rasu shi wannan dan nashi shi Ahmad din ya rasu kamar shekara uku haka ko hudu baya ya rasu a sajadar sallah ne shi wannan shi wannan dan nashi almajiran kyau tijani kenan mala almajiran kyau tijani kenan Allah ya kara mana soyayyar su to ya ya rasu yana sajada ne to ga abin da shi wannan Sheikh Muhammad Al-Hafiz Misri yake faɗa shi kuma akan abin da ya shafi matsayin khatimul al-khatimul muhammadiyyu ko khatimul wilayatul muhammadiyya ga abin da yake cewa. Shan Mahmud Hafiz al-Misri yake cewa, Waɗanda ta faƙa auliya uka ibatan, ɗan uwa ka duka sani, haƙiƙa dukkanin waliyai gaba ɗayan su sun yi ittifaki ala anna mashraba khatimul awliya'i cewa mashayar khatimul awliya'i mashayar khatimul awliya'i shine mafi ainihin arkal mashahari fil wilayati shine mafi daukakar mashaya a dukkan abin da ya shafi sha'anin wilaya ma'ana abin da shi ahadul misri yake gaya maka in dai waɗanda suka rubutu akan wallitaka ne kuma sun yarda da ita to suka yadda da ita ba wanda suka saboda yin rubutu akan wanda saka ya shafi irin yadda mai rubutu zai wanda zai rubutu ne ya suka in dai wanda suka rubutu akan wilaya ne kuma suka yadda da ita suka tabbatar da ita ta hanyar alqur'ani da hadisi to sun yadda kuma sun tabbatar cewa matsayin khatimul awliya'i da mashayar shi ba na inda almajirai ke shan madari to shine mafi ɗaukaka a dukkan matayan dukkanin wasu waliyai gabaki ɗayansu wannan abin da yake ittifaki ne ga dukkan wanda suke rubutu akan wani saka ga shi za mu karanta za mu ji bayanansu wa asba'uku yace almajiran wannan khatibul wilayat din mafi yashrabuna suna shan madadi ne min ainin lati talis sahabata ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gwadaban kasan inda sahabban annabi suke sha su ma a nan suke sha almajiran wannan waliyi kasan inda sahabbai suke sha a nan suke shan nasu madari da alwaru da asraru shi yasa wallahi in ka ga littattafan yan tijjaniya bisa abin da ya shafi sha'anin ma'arifa wallahi kana karanta wani har ka daina fahimta haka ba ka gani tun kana fahimta wallahi sai ka daina fahimta saboda mene saboda abin da ya kawai azaba shi a yakum am mana yace walaysa fil awliya'i min ba'd sahabati yace babu wani wali bayan sahabban manzon Allah kana ji yana faɗa yana ga maka bayan sahabban manzon Allah babu wani wali asfa wanda yake mafi tsarkaka min an-nurin ladhi fihim daga hasken da ke cikin almajiran shautin jani almajiran shi wannan khatibul wilayati ne ridwanullahi ta'ala alal jali yace yarda Allah ta tabbata akan dukkanin su wasairul muslimina yadda Allah ta tabbata akan dukkan sauran musulma min ahadi adam tun daga zamanin adam ila yawmil qiyamata zuwa tashin alqiyama to yanzu ne shiga bayani ne ma'anar khatibul wilayati nan ne sai yace wa ma'ana khatibul awliya'i ma'anar khatibul awliya'i annahu yadda sha'anin da lamarin yake lamma kanatin nasu mutafawitatan fil maratibi a yayin da mutane suka zamanto sun fifici juna a wajen darajoji da martaba kuma wannan abu haka yake kowa ya san wani ya ko kai ba a gaya maka ba da ganin wani kasan ya fi ka kasan ya fi ka komai ya fi ka ko da isa a wajen Allah yace wa kanu innama yatamazuna bisumuwi arwahihim to me ke sa bayi suna cin wasu a wajen Allah ku haɗa hankali a sake haɗa hankali abin nan da ake tazagi shi kuma zai ce da shi ne ake kaiwa bayi suke cin wasu a wajen Allah shi ne tauhidi da sanin Allah ilmul hakikati yace abin da ke kaiwa bayi suke cin junansu yace wa kanu inna ma yatamazuna bi sumuwi arwahihim fi maratibi tauhidi yace bayi suna cin junansu ne saboda ɗaukakar ruhikansu a cikin fagen tauhidin kaɗai ta Allah. Duk a lokacin da su bai gaji sun maka maganar tauhidi to su ne maka maganar ilmun tasawufi ne ko ilmun batini ko ilmun hakikati. Wannan kaɗai suke magana. Na, shi suke magana. Ya ci gaba da cewa, wa bi kadari ya kunu nuru imanihim yace gwargwadon ilimin tauhidi da ke zuciyarka na ma'arifa da sanin Allah to da shi ne gwargwadon hasken imanin ka ke karuwa cikin almajiran shi Ibrahim baya nan wasu daga cikin suka yi tarbiyatul askar sai aka rubuta mai za ka rubuta mai da wani da wani sun yi tarbiyatul askar kuma alhamdulillah duk abin da ake son su fahimta sun fahimta sai ce to mun gode ma Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu imani ashe abin da kawai wannan magana ta shawai ke faɗa wato shi usuli da tarbiyya suna ƙara ma bawa imani ne ashe bayan imanin da yake da shi gashi abin da hadisul misri ma yake faɗa kenan gashi abin da hadisul misri ma yake faɗa kenan da Allah ana tare kuma har ina yau rashin adalci ne na ƙarshe ka ɗauki wasu mutane wanda yake musulunci ma ba zai karbe su ba ka ɗauko su ka ce wai su ne ma abota wannan ilimi. Rashin adalci. Wato ala kullu hali. Hanyar gamawa lafiya abu ke jawo kansa kuma shi ke jawo kanshi hanyar tabewa da asara. Kun ga harshe manzo Allah ya ce kuffa alaika ha zaka kiyaye wannan. Sai sahabi ya ce inna lamu akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullahi yanzu yan zanci cikar da muke kawai mu dan faɗa abin da muka dama wa mu dan ba duk abin da muka ga dama yanzu shikenan za a kama mu da su sai manzo Allah ya ce sakilat ka ummuka kai ka uwarka kai wajin ka saboda wannan magana da ya faɗa sai manzo Allah ya ce wa hal yakubbu nasa ala wujuhihim aw qala ala manaqirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim shi akwai abin da ke kifar da mutane a wuta ta fuskokin su ko ta kan dozan hancin su in ba girbe girban harsunan su ba in ka ga mutum a wuta ta ana koda fuskar shi to ka tabbata harshen shi ne ya girbo mai bala'in da ya jefa shi a cikin wannan magana ya jefa shi a wuta shi sa manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw la yasmut duk mutumin da ya kasance imani da Allah ko ranar tashi alkiyama ya faɗi alkhairi ko kai ko kuma ya shiru ko kuma ya shiru mutumin da za ka sasa shi in za ka ba shi duniya da abin da ke cikinta ba zai iya gaya maka farillan alola ba ya gaya maka sunnonin alola da farillan sallah da sunnonin sallah shine zai sa kai shi cikin fagen da malamai ne suke magana a kai kuma ya ce hukunci zai yi hukunci zai yi kai mai magana ki a kana kare kanka ne a wajen shi saboda an ɗauko kullum wuta da aljanna an ba shi kai ya saka a wuta ya hana ka aljanna wannan muna gaya ma bayan Allah ne mu bi hanyar da zamu tsira da kanmu da abin da ba ruwanka sunanka ba ruwanka sunanka ba ruwanka Allah ya dace da mu to sai ma ne to hasken da ke cikin kirafin na imani to da shi ne suke ɗaukaka sai ma ne to falau qaranna falau qaranna bayna marasib ahli baldatin في التوحيد فأسماهم مرتبة في استلها عليه القوم استلها القوم على تسميته قطب البلد يتسو أبدا إن كدما سوفاي sun ce kuɗi ne wani a gari kaza to ana kallon duk wani fage na tsoron Allah da kaiwa ainihin kusaci da Allah da bisa abin da ya bayyana a zahiri ana ganin da wahala ka iya daga wani kamar shi a garin to sai su ce mai ƙudibin wannan gari mana ce wa laka an tusanni ya guma shi ta kai in ka so ga mai matar sunan da ka so wanda dai aka ga alamar tsoron Allah ta bayyana a kan shi duk al'amuransa na da wahala ka samu firgice to shi suke ce ma ƙudibi na wannan gari wa ala kulli fa hadhihi al martabatu mawjudatun yace to matsayi ka san dai in aka ce maka wannan gagari ko a kuɗi ne aka ce wani na da kaza wani na da kaza a garin dole za a samu wanda shi ya fi kowa kuɗi ko ba haka ba to haka a fagen imani haka ce wani na da imani wani na da imani za a samu wanda ya fi kowa imani a wannan fagen to ko kun sani ko ba ku sani ba a wajen Allah wannan shine su ba yake kira da kuɗi na wannan gari to haka nan a wa ala kullin fa hadhihi martabatu mawjudatu wa la budda minha ba makawa sai an samu yace walau qaranta bai da imani kutrin la kanatul natijatu kazalika yace to idan kuma ka ƙara matsawa ka ƙara matsawa sai ka kwatanta tsakanin imanin mutanen da ke yankin gaba ɗaya kamar ke Afirka gaba ɗaya ai shi ma dai za a samu mutumin da yake kowa a cikin mutanen ko to to shi ma a wannan yanki to shine kudiri a wannan yankin gaba ɗaya kuma ana tare to walau qaranta baina tauhid ahli al-asli da za ka kwatanta tsakanin sanin Allah mutanen duniya gabaki daya mutanen zamani la kanat an-natijatu annahu la budda min wujudi min wujudi man martabatuhu tafuqu siwaha fi an-nuri was-safai wal-ma'rifati wat-tahaqquqi bil-haqqi fa sahibu hadhihi al-martabati huwa alladhi yusamma al-ghawth yace ko da kuma za a kwatanta mutanen zamani gaba daya a bisa abin da ya shafi tauhidi ko ba gaba a kwatanta su bisa abin da ya shafi tauhidi a kwatanta su yace to za a samu wanda a zamanin ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa tauhidi ya fi kowa haske a ruhinsa ya fi kowa talautuwa a ruhin shi ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa haƙiƙantuwa da haƙiƙoƙi na fadar Allah yace to za a samu wannan yace to wannan fasahibu hadhihi almartabati huwa alladhi yusamma al-gawth huwa alladhi yusamma ko al-ghawfa shi ake ce ma gawfi a zamani ana ce da take take take ina ka samu wanda waliyan zamanin duk Allah ya musu kashafi suka fahimci imanin wannan da haske a fadar Allah don Allah yana da abin da ke sa idan bayan Allah su fahimta hasken wannan bawan Allah ya fi nasu a wajen Allah to wanda ke suke kira gauti malam yake fa sannihi anta ma ki kai in ka so ga ya mai duk sunan da kaga dama sunan shi dai a wajen waliyai gauti kai kira shi da duk sunan da ka so shine dai mai wannan matsayin a wajen Allah sai yake so walau jama'ana jami'a ma balaga walau jama'ana jami'a man balaga martabatal gautiyya idan kuma ka tara matsayin dukkan waɗanda suka hau kujerar gautiyya ne waɗanda suka hau kujerar gautiyya ne gaba ɗaya sai aka tara su gabaki ɗaya wa man yablighuha ila yawmil qiyamati da waɗanda za su sake hawa daga nan har tashi alqiyama qiyama wa qaranna baina maratibihim yace to sai mu tara su tsakanin waɗanda suka gabata waɗanda suka hau kujerar gautiyya da waɗanda suke kai yanzu da waɗanda za su hau a gaba yake la alfaina minhum man balaga martabatan tafukul jami'a yace to a cikin su su ma sai mun samu wani wanda ya hau martabar da ta hau ta ta sauran duka gabaki daya ko ba ka ba yanzu misali Abubakar Umar Usman Ali duk sabon annabi ne amma ana cewa Abubakar ya ci Umaru Umaru ya ci ya Abubakar ya ci Sayyidina Umaru Sayyidina Abubakar ya ci Sayyidina Umaru Sayyidina Umaru ya ci Sayyidina Usman Sayyidina Usman ya ci Sayyidina Ali su kuma sun tira gowan ai ana nan safa wannan duk da abin da ya bayyana ne na hasashen imanin su da kusatar su zuwa ga Allah to shine abin da malam yake magana anan yace to fa hadha alladhi ikhtasahu Allah azza wa jalla min al-azali bi hadhihi al-martabati to wannan da Allah yake bace shi ya zabe shi da wannan darajar tun azal tun azal ya zama to dukkan agawasu da akatabu da aka yi matsayin shi ya hauna su da waɗanda ake kai yanzu da kuma waɗanda za a yi a gaba cikin zaɓin Allah matsayin shi ya hauna su wa huwa allazi yusammihi al-awliya'u khatimal awliya'i to wanda shine wanda wani yake kira da khatimul awliya'i dan ana tare fahuwa kad balaga martabatan fi tauhidi to shi ya kai wani fage ne da matsayi a cikin sanin Allah arqamin kulli man tawallal gausiyata wanda ya fi ya fi ya fi daukaka akan dukkan wanda ya hau kujera ta gausiya saboda haka wa yuqalu lahu gausul agwas akan ce mai khatimul wilayati akan ce mai gausul agwas mana gausin waɗanda suke suma gausawan ne suna karfan shi ne akan ce mai barzakhul barzakh barzakin barzakhai ana gaya mai haka walahu asma kasira fasannihi ma shi yana da sunaye masu yawa ambace shi da duk sunan da kaga yayi daidai to bari mu ga na'am to ina ganin to bari mu tashi yanzu mu tashi wa wa waka wa man itta'a minhum ma ma ne ce wa kad ittafaqa al-arifuna turra haqiqa dukkan arifai masana Allah bakin su ya hadu ala tasdiq al-wali bisa gaskata wali فيما يسره به فيما يسره به عن مكانه على ظاهره idan wali ya faɗi matsayin da Allah ya kai shi to duk arifai sun haɗu akan cewa to lalle a gaskata wannan abin da ya faɗa bisa abin da ya faɗa na wannan matsayi da ya kai bisa kuma za a gina cewa lallai eh matsayin nashi ne amma da sharaɗin malam ya kun sama ma ya sirifu an zahiri matukar ba a ga wani abin da zai kawar da wannan magana tashi daga barin zahirin abin da ya faɗa din ba ana tare wa kar zakaru anna al-kamila la ya'rifu illa man sawahu fil martabati sun faɗi cewa shi wali kamili to ba wanda yake sanin matsayi sai wanda ya daidai da shi a matsayi dan ana ganewa aw ashrafa alayhi fiha ko kuma ya tishi matsayi yakan gane matsayin na kasa da shi faman balaga martabatal gausiyata duk wanda ya san ya kai matsayin gausiya to la ya'rifu maqamahu min ahli asrihi ghayruhu wani shi baya sanin matsayin shi inda a mutanen zamanin sa ne dan matsayin yana sama da nasu duka ana tare wa man yuridu an ya'rifahu an yu'arrifahu bi nafsi da kuma shi wanda ya so ya sanar da shi kai shi na kai sawa'un kana bi ta'rifin bi ta'rifin zahiri aw al-batini wanda sanar wannan zahiri ne ko batini to sai malam yace wa man idda'a minhum martabat al-khatmiyyah qabla sayyidi ahmad al-sijani radiyallahu anhu nafs ad-da'wa la tuqdi bi thubutiha lahum ridwanullahi ta'ala anhum yace dukkan waɗanda suka yi da'awar kasancewar su ne ko kuma mu tashi a nan saboda zai mana zai fi mana daɗin tashi wato malam nan zai shiga mana cikin waɗanda suka yi da'awar matsayin kafin zuwa shehu tijani amma bayan sun yi da'awar ainihin da'awar kansu ba ta tabbatar musu da cewa lallai matsayin su ne to amma me yasa suka faɗi hakan alhali kuma ba matsayin su bane an gane abin da nake nufi kuwa kafin shehu tijani akwai wanda sun yi da'awar matsayin akwai kuma waɗanda wasu ne suka yi musu da'awar matsayi to shine zai ba mu bayani akan waɗanda suka yi da'awar matsayin waɗanda suka yi da'awar matsayin ya aka yi misali kuma ya zama aka ce ba matsayin su bane a duk ya bayyana na na na bakin su da kansu ya tabbatar da da kansu sun dawo sun sauka da kan wannan da'awar da suka yi wasu kuma daga ciki sun yi da'awar ne a halin da ake kira da fana'i ko halin sukuri wannan hali ne da hatta ibn taymiya ya tabbatar da waliyai suna shiga cikin shi sauraka karatun a wannan rana na rana ita yau zai bayi zuwa dole ne sai mun koma mun dauko maganganu a cikin littattafan ibn taymiya da cewa wali yana kaiwa matsayi yana kaiwa yana shiga wani hali da ake kira alfana'u duk abin da ya faɗa a cikin wannan fana'i din ba a mai hukunci da shi idan ya da awar wani matsayi ne ko ba ba dole wannan matsayin ya zama matsayin shi bane abin da yake faruwa shine wato a wali yana iya yin fana'i a halara ilahiyya yana iya yin fana'i a halara muhammadiyya yana iya yin fana'i a kaman a halarar khatibul awliya anan idan wani ya fana'i a halara ilahiyya ko kuma bar maganar nan ku dauka kai ku dauka kamar da baki na nake a'a da bakin ibnu taymiya ga wata muku wannan karatu yau da bakin ibnu taymiya zan yi wannan karatun ba da nawa ba yau idan ne karatu da bakin ibnu taymiya su ko yan cikin gida na mazu wanda ya daga hannu ba zan kusa shi zani ba karya shi ma zani saboda ka shi yasa nake son yi karatun da harshen Ibn Taymiya in Allah ya kai mu rana ita za ku ji abin da ke kira fana'i da istigraki wanda ba a yi mawali hukunci a wannan halin to abin da ba nake nuna ba su yawan waɗanda suke da'awar matsayi suna halin fana'i to Allah zai kai mu rana ita wani subhanahu wa ta'ala da isa ta mai sunu wa salamun alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin